بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السجواء والنسافية تا ثلاثة يوم من شاشد قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin darul qur'an a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da akhiran duniya da lahira sannan jan hankali da nasiha gare mu baki ɗaya mu sani daga yau mun ɗauki gangara ramadana ta ɗau gangara daga yau tunda an yi rabin wata yau sha shi daga wata kaga an ɗau gangara wasiya gare mu shine yanzu ne ya kamata mutum ya dage da kyawawan ayyuka yayi ƙari akan abin da ya baya kada ka duba baya cewa ai nayi kaza ai nayi kaza ina zuwa wajen tafsiri a kwanakin baya ai yanzu ba sai na je ba ina yawan yin addu'o'i ba sai na ƙara ba ina yi sadaka ai nayi a baya ba sai na ƙara ba da sauran abubuwa na alkhairi so ake jama'a lokaci na tafiya kana yin ƙari me yasa saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa innamal a'malu bil khawatim su ayyuka kadai ana lura da menene mutum ya kare da shi a rayuwarsa shine abin dogo ba wai abinda ka riga ka aikata a da ba ana duba menene abin da ka yi to akan me ka cika shine babban al'amari saboda haka mu yi kokari mu dage da waɗannan wasiyoyi da muka yi na abubuwa akalla kusan guda bakwai ko guda takwas waɗanda ya kamata mu fuskanci Ramadana da su yawan tilawan alqur'ani yawan addu'o'i neman biyan bukata kai kyakkyawan azumi kai kyakkyawan tsayuwar dare sannan ka kyauta alaka ka da Allah kai kokari wajen yin sadaka wajen ciyar da mabukata wajen ba da sadaka ga marayu wajen tallafawa al'umma wajen yawan ambaton Allah da sauran ayyukan alkhairi waɗanda suka rage mana a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka amfanar da mu da waɗannan kwanaki ka ba mu ikon yin ayyukan da za su sa mu sami ‘yantawa daga wuta zuwa gidan aljanna yanzu kuma sallaci kuka lura ko wajen karatun zaga yayi warawara yawancin mutane suna ganin to ai mun je a baya ai shikenan yanzu bari mu koma mu ɗarƙara ma bacci kawai mun gane wannan wanda kuma wannan ba shi da wani amfani wannan baccin za ka yi shi haka gaji a kabarinka eh shi ba mu magana ba wanda ma zai tashe ka la matakka wala danka wala ganinka wala kiran sallah ko za ka kwanta a kabari kai ta fama in ka yi alheri kai ta lula bacci kana hutu in kuma ka yi sharri to daga wannan lokacin kuma bacci ya ƙare kenan har zuwa gidan wuta har abadan abada babu hutu Allah ka kiyashe mu so mu yi kokari jama'a kware da gaske mu ƙara kaimi wajen ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata mu dage wajen yi wa ƙasar mu addu'a lalle tabbas wallahi jama'a ƙasar mu tana buƙatan addu'o'i ba addu'a ba kuma in dai muka koma zuwa ga Allah muka yi abin da ya dace muka gyara abin da ke tsakaninmu da Allah sannan muka daure muka dage wajen roƙon shi Allah ta'ala zai gyara mana amma sharadin la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ku dinga umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin aikata mummuna to zaka tadda yanci galibi a wannan zamanin namu su waɗanda suke jagorori shugabanni su suka fi kowa shigewa gaba wajen fasikanci da wajen keta dokan Allah balma su a wurin 'yan gwamnati a gwamnatance doka ba ta aiki akan wani babba yanzu gwamna ya yi sata idan gwamna ya yi ha'inci ko shugaban ƙasa za ce yana da mene yana da immunity wai an ba shi kariya akan barna duk barnar da zai yi ba komai shi an kare shi an tsare shi amma fa nan duniya ne in shugaban ƙaramin hukuma ne haka ake fama za ka ga shugabancin da ake yi ma ba maganan ma sanin wani hali al'umma ke rayuwa a wata bai fi so uku zai zo ofis ba ƙila a sati so biyu kowane sati a ce kila sau biyu in an yawa ne a ce ya shiga ofis sau nawa sau takwas in ka ga an shigo local government to kila sai dai an ba da allocation an zo za a yi kaso to nan kam za a zo in ji ga ana hada-hada ana mai gidan ya shigo ce mai gidan ya shigo mu ma bari mu je mu samu namu ba haka bane ba Allah ka gyara mana Allah ka ba mu ikon gyarawa wannan kenan sannan muna kira har ila yau ga waɗanda Allah ya damƙa musu sarauta har yanzu suna da mutunci a idan mutane ku zamto masu kyautayi kada ka zamto jagora amma kuma kana daga cikin masu aikata barna a cikin wannan al'umma ka yi ƙoƙari ka zamto jagora na alkhairi wajen kai mutane zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma shi yasa ake so shugaba idan zai jagoranci ya zama cewa ya kewaye kansa da wasu mutanen kirki waɗanda za su dinga umartansa da kyakkyawa suna hana shi gabarin aikata mummuna suna ainihin wato kallon ƙwayar idansa suna gaya mar gaskiya amma wallahi jama'a duk wanda ya rasa wanda zai gaya mar gaskiya to wannan ya riga ya taɓi a rayuwa ya gama yawo Allah ka tsare mu da abokanan zama miyagu a jiya mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura ta al-ma'ida ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri har zuwa faɗin Allah ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti wanda a yau za mu ƙara maimaita wannan aya ta samma'una lil kadhibi zuwa inda Allah ta'ala ya so Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى yace sama'una lil kadhibi masu yawan sauraro ne ga ƙarya akaluna lisuhti masu yawan cin dukiyar haram fa in ja'uka idan suka zo maka suna neman kai musu hukunci da abin da ke cikin littafin alqur'ani ko at-taura fahkum bainahum fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka zo gare ka in ka so ka yi musu hukunci ko ka kawar da kai gabarinsu ka kyale su ka ce ba za ka yi hukuncin ba wa in hakamta fahkum bainahum bil qist amma in dai za ka yi musu hukunci to ka yi musu hukunci ne da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah madaukaki yana son mutane masu yin adalci wa kaifa yuhakkimunaka to ta yaya suke neman hukunci zuwa gare ka wa indahum at-taura alhali tare da su akwai littafin at-taura fiha hukmullah kuma akwai hukuncin Allah a cikin littafin at-taura yaya suke zuwa wajen ka neman hukunci alhalin abin da suka zo gare ka dan neman hukuncinsa shine wancan hukuncin jifa ga mazinaci da mazinaciya waɗanda suka taɓa yin aure yaya suke zuwa wajen ka neman hukunci alhali akwai hukuncin a cikin littafinsu na attaura fiha hukmullah a cikin ta akwai hukuncin Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik sannan sai su juya baya su kawar da kai bayan haka Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan mutane lallai ba muminai ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaita mani mummunan sifar waɗancan mutane waɗanda ba sa imani da Allah da manzonsa. Allah ta'ala ke ci mana samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya ne. Shi yasa bai kamata mumini ya mai da kunnin wajen sauraron ƙarya ba. Duk abin da aka ce maka wannan abin ƙarya ne ka kiyaye shi kawai. Saboda wanda ya ƙaryan yana da laifin ƙaryarsa kai da ka saurara ka ji daɗi kai aiki da ita kai ma kana da kwatankwacin zunubinsa mun gane wannan ko kamar yadda muka fassara wasu malaman tafsiri suka ce samma'una lil kadhibi su masu yawan sauraron ƙarya ne tsoki suna yawan sauraro ne don ƙaryatawa kasan jahili babu wanda ya kai shi wahalar sha'ani shi ka gama koro hujjoji gaba ɗaya Allah ya ce manzo Allah ya ce ta ƙariya ne kawai shi kenan ya gama da kai shi ba ruwan shi ko ko a jikinsa kawai ƙariya ne kawai shi kenan to shi sun yi sama'una lil kadhib amma ba zai ce maka to ai kaza da kaza ne to in ba haka ba ina hujja to an karanta hujjar kuma tiryan tiryan tiryan da bayanai daki daki amma suka ji ce ƙarya ne hadda rantsuwansa wani zai rantsi da Allah ya makwarar rantsuwa shi wallahi shi bai yadda ba kawai wannan ka faɗi san ranka ne amma farko sai ka ce mishi ka yadda littafin Allah ya yi hukunci tsakaninmu amma ba zai imani ba ba zai yarda ba ba zai amince ba saboda tun kafin ka faɗa dama ya sa a ransa cewa in ma ka faɗa ka faɗi banza ana samu ko ba samu su suka fi yawa ma a cikin mutane jima mun gane wannan Allah ka shirye da mu to Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa fa in ja'uka idan suka zo maka don kai hukunci tsakaninsu fahkum bainahum to kai musu hukunci din to amma in ka tashi hukunci kai da me za ka yi musu hukunci da abin da ke cikin littafin su ko da wanda ke cikin littafin ka shine bayani zai zo a gaba kaɗan Allah da ya ce fahkum bainahum to kai hukunci tsakaninsu aw a'rid anhum ko kuma ka kawar da kai gaban su ce a ku je can ku karata ni ba ruwa na ba zan muku hukunci ba ai in magana hukunci ne kun san abin da ke rubuce a cikin littafin ku ku je ku yi wa kanku to amma sai su mutane ne makaryata mutane ne maha'inta mutane ne masu yaudaran Allah da ainihin wato kawunansu su me yasa da kansu suke zama su canza hukuncin tsakankanin su kamar yadda muka ji a jiya ko an ce ne to tunda haka ne in an kama mai rauni ana tsayar mar da hukunci amma idan an kama mai gata ko mai mukami ko shugaba sai a kyale shi aka ce to mu zo mana mima wannan hukunci na Allah kwaskwarima a sa wani hukuncin da zai ɗauki kowa za a yi mar aka ce to tunda haka ne a shafa mar bakin tukunya a ɗaura shi a kan jaki a ɗaure su a kan jakin wannan na kallon gaba wancan na kallon baya suna yawo ana jifansa takalma ko ana dukansa takalmi in an musu wannan shikenan an gama ko ai musu bulala ɗari ɗari a ce to shikenan kowa ya tafiyarsa to kaga wannan cin gyaran hukuncin wane ne hukuncin Allah ne to shi yasa Allah ta'ala ya ce mishi ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa in ja'uka in suka zo gare ka fahkum bainahum kai hukunci tsakaninsu aw a'rid anhum ko ka kawar da kai gabarinsu Allah ta'ala sai ce wa in hakamta amma in za ka yi musu hukuncin fahkum bainahum bil qisti kai musu hukunci ne da abin da yake na adalci ko mun sani littafin Allah na alqur'ani shine littafi mafi adalci wanda Allah ta'ala ya saukar babu wani hukunci da yafi na Allah babu hukuncin da yafi kyawu fiye da na Allah inda a ce za a rike hukuncin Allah ya zama da shi ake hukunci to babu shakka wannan da ya zama al'amari wanda yake mai kyau kware da gaske وإن جاءوك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إن كود كيف ذات تشتد كي كومي با وإن حكمت أما إن ذاك يمسه كنشي فاحكم بينهم بالقسط كي يمسه كنشي دمي da adalci saboda inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son mutane masu adalci النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى المقسطون عند الله على منابر من نور يوم القيامة ما سيو آدلشي الشمتاني Allah zai musu wani mimbari na haske a ranar alkiyama su hau mutane su dinga ganinsu da annabawa da manzanni suna ta kallon waɗannan mutane. Manzo Allah ya ce, su ne waɗannan waɗanda suke yin adalci a cikin a wajen hukunci da abin da aka damƙa musu na jagoranci mun gane wannan ai kamar yadda a gefe guda in ka zama kuma alhakimu ja'iru nan ma an samu matsala an gane ai shugaba amma kuma azzalimi duk hukunci in zai yi sai dai yi bisa son zuciyarsa ko abin da zai dace da abin da ransa yake so to kun ga wannan ya riga ya halaka Allah ka tsare mana imaninmu zaka jama'a kun ji shi yasa Allah subhanahu wataala yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai yi hukunci to yayi hukunci a tsakankanin su amma da me da adalci Allah ya ce yana son masu yin adalci jama'a ina fata mun gane wannan yawwa Allah ta'ala ya sa mu dace kenan abinda wannan aya ke cewa jama'a ko da azzalimi ne mugun mutum ka san shi ya shahar da zalunci amma sai ya zo gare ka ce dan Allah na zo dan ka mana hukunci da littafin Allah to nan baya halatta kuma kai ka kiya ka ce to ai wannan wani ya saba ya saba da mugunta ai ya saba yin kaza ni ba zan hukunci ba ya tafi ba ni wuri ka kai haka ko azzalimi ne ya zo wajen ka ya ce ai mar hukunci da littafin Allah to ai masa wannan hukunci da gwargwadon abin da ya samu wanda wannan shine abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi Allah ta'ala sai ya ce wa kaifa yuhakkimunaka to ta yaya ma wai suke zuwa gare ka don neman wani hukunci suke sanya ka a matsayin mai hukunci tsakanin su wa indahu at-tauratu alhali tare da su akwai littafin at-taura fiha hukmullah kuma a littafin at-tauran nan akwai hukuncin Allah a ciki thumma yatawallawna min ba'di dhalik sannan kuma su juya baya bayan haka kamar da aka ce in kai musu hukunci da abin da aka ce in ai muku hukunci da kaza ku amsa in ba a yi muku da shi ba aka ce wani abin ne daban aka ce jifa ne kada ku amsa kaga yanzu sun zo din kuma an gaya musu hukuncin amma tun kafin nan ma an gaya musu in kaza ka yi muku ku amsa in kaza ne kuma kada ku amsa Allah sai yake mamaki ta yaya suke zuwa wajen ka dan neman yin hukunci alhali tare da su akwai littafin attaura kuma a cikinta akwai hukuncin Allah sannan suke juya baya a bayan haka Allah sai ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan mutane ba su da imani ba mu'minai bane ba su da imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar an gane wannan ma'ana ba su da ɗabi'a irin ta bayin Allah mu'minai an gane wannan ko ba su cancanci imani ba saboda me sun sanya allolansu da soye-soyen zukatansu ya zama shi suka fifita wajen bi fiye da hukuncin Allah subhanahu wata'ala Allah ko ya ba mu labari game da mu'minai cewa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ke zancen mu'minai bai zama komi ba yayin da aka kiraye su zuwa ga hukuncin Allah da na manzon Allah face kawai ce suke mun ji ko mun yi biyayya Allah ya ce waɗannan su ne masu rabauta masu samun babban rabo a wurin Allah madaukakin sarki don haka Allah ta'ala sai ce wa ma ulaika bil mu'minin lalle waɗannan mutane ba masu imani bane ka kau da kai gabarin su tunda Allah ta'ala ya riga ya musu wannan muran tambari dan su cewa ma suke yi wa qalu qulubuna gulf kici ai mu zukatan mu an riga an sa marfi an rufe sirrab an dole su ba wani abu na alheri zai ƙara shiga zukatan mu an gani wai su zuciyar ta riga ta cika da ilimi saboda ka ba sa buƙatar ilimin alqur'ani ba sa buƙatar sakon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal a'a ƙarya suke yi طبع الله عليها بكفرهم الله ne ya sanya marfi ya rufe zukatan nasu bam yadda wani alheri ba zai shiga ba saboda Allah ya san babu alkhairi tare da su Allah ce fa qalilan ma yu'minun shi yasa zaka samu ɗan kaɗan ne daga cikin su waɗanda suke yin imani jama'a ina fata mun gane wannan to Allah ta'ala a wannan aya yanewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayanin cewa ta yaya suke neman hukunci a wajenka bayan kuma a tare da su akwai hukunci a cikin littafin attaura sannan suke juya baya bayan wannan waɗannan mutane ba mumine ba ne Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa inna anzalna التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله سبحانه وتعالى فيشي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للي حقيقة من سوكد للتاف التوراة وند أتكنتا أقي شريا دكما هسكي يحكم بها النبيون الذين أسلموا annabawa waɗanda suka musulunta suke yin suna yin hukunci da abin da ke cikinta lillazina hadu ga waɗanda suka bi addinin yahudanci warrabbaniyuna haka nan malamai masu tarbiyyantar mutane akan ilimi da kuma ayyuka na ƙwarai su ma suna yin aiki da hukuncin da ke littafin attaura wal ahbaru da kuma oke waɗancan rabbaniyun wal ahbaru da kuma malamai na yahudawa bima suhfizu min kitabillah da abinda aka wajabta musu na kiyaye littafin Allah ɗin gabarin jirgitawa, wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu ba da shaida ne akan haka, don haka fala takhshawun nasa, kada ku tsoraci mutane wa shauni ku ji tsorona in ji Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sayar da ayoyina ku karɓi wani ainihin abin da wani ɗan menene samanin ƙalila ku amshi wani ɗan kuɗi ko wani lada wanda yake ɗan ƙanƙani akan littafi na Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah lallai duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai anan Allah ta'ala ya ne mana bayani ne dangane da waɗannan mutane har ila ya ci gaba da magana da su cewa lallai mun saukar da at-taura gawa ga annabi Musa alaihi salam gawa ga annabawan da suka biyo bayan annabi Musa, gawa ga malamai na Allah masu karantar da mutane tarbiyyantar da su akan addini, gawa da kuma malamai ga magari na Yahudawa da Kiristocin. Sannan Allah sai ya wajabta musu kiyaye asalin abin da ke cikin littafin Allah ɗin, da kan annabawan zuwa malamai rabbaniyai zuwa ga manya-manyan malaman Yahuda da Kiristoci, Allah ya ce da su duk abin da aka rubuta a cikin waɗannan littafai ko ku kiyaye shi, kada ku bari wani abu na gurɓacewa ya shigo littafin nasa. Bambancin littafin attaura da alƙur'ani shine su malamansu aka damƙawa su kiyaye littafin gabarin lalacewa da gurɓacewa ko a canza wani hukunci a cikinsa malamansu aka damƙawa wannan aikin shi kuma alƙur'ani Allah da kansa ne ya ce inna nahnu nazzalna zikra lalle mu ne muka saukar da wannan wa'azi tunatarwa faɗakarwa na alƙur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu mu ne za mu kiyaye littafin kaga da abin da aka damƙa har mu aka ce kiyaye da wanda aka Allah da kansa ya ce ni zan kiyaye kayana wanne zai fi ƙwari ai ka san abin da ke wurin Allah baya lalacewa ina fata mun gane wannan don haka kaga bambanci tsakanin alqur'ani kenan da littafin at-taura mun gane wannan to amma an yi musu alƙawari da umarnin cewa lallai su kiyaye wannan littafin Allah din mun gane wannan su kiyaye littafin Allah din ta yadda kar su bari a gurɓata littafin a canza ma'anoninsa da wani abin da Allah baya so kuma bai yarda da shi ba kuma kanu alaihi shuhada sun kasance su kansu masu ba da shaida ne akan haka jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wannan kenan jama'a sannan abu na biyu idan muka tsara duban ayar zamu ga cewa Allah subhanahu wataala yana mana bayanin cewa ya saukar da attaura a cikin ta akwai mi eh akwai haske sannan akwai mi shiriya kaga kamar irin sifofin da Allah ya bayo alqur'ani Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi kaga ni hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda والفرقان نفت أن قال أنه سنة الله قال شواء صوت النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا كمتاني حقيقة حجة تازو مكو دقورن أبنجدنكم sannan mun saukar muku da wani irin haske mabayyani kaga an ambaci alqur'ani da haske التوراة ما هكي القرآن شريعة التوراة ما مني شريعة من قالوا أنن كنن قوة نيتكنسو الله تعالى يرقى يافن يش أمتين مني أمتين شريعة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سيتي هدى وذكرى لأولي الألباب كاغنا ما هدى شريعة التوراة سنن ذكرى فذكروا ga suwa ga ma'abota hankali mun gane wannan to Allah ta'ala ya saukar da attaura a cikinta akwai shiriya kuma akwai haske sai Allah ta'ala ce yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka musulunta da ita suke ta yin aiki wannan yake nuna maka cewa ashe kakaf annabawa da manzannin Allah akan iska rayu akan musulunci mun gane wannan ai shi yasa Allah yake kare ta Yahudawa sai su ce ah ai annabi Ibrahim din ma ba Yahude ne Kiristoci su ce ah ai annabi Ibrahim ba Nasari ne kowa yana sai ya jingina kansa wani annabi Ibrahim sai Allah ya kare ta su Allah ce ma kana Ibrahimu yahudiyan annabi Ibrahim bai kasance ba Yahude ba wala nasraniyan sannan bai kasance kirista ba ba barasare bane walakin kana hanifan muslima sai ya kasance miƙaƙƙe ne akan bin tafarkin Allah ko mai karkacewa addinin shirka Allah ya ce kuma wa ma kana minal mushrikina shi bai kasance daga cikin masu yin shirka da Allah ba amma idan mun kalla al'amarin jama'a ta wata fuskar daban za mu ga cewa me ke faruwa Yahudawa sun ce Uzair dan wane ne dan Allah ne Nasara sun ce Isa dan Allah ne Annabi Ibrahim shi kuma me yace wajidibni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nesanta ni ni da iyalaina gabar bautan gumaka kaga annabi ibrahim bai bauta wa gunki ba bai bauta wa wani mutum ba bai bauta wani annabi ba Allah kaɗai ya bauta kidan jingina ka zuwa ga annabi ibrahim wata hanya ce ta barna da yin basaja da kuma abin da zai ba su dama wajen karkace wa littafin Allah su ga imani da shi jama'a mun gane wannan ko to yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wanda annaba wanda suka musulunta suke yin hukunci da littafin at-taura ga waɗannan waɗanda suke bin wa suke bin addini na ainihin wato yahudanci warabbaniyuna hakanan su ma malamai ar-rabbaniyun su ne masu tarbiyyantar mutane akan littafin Allah su ma sun yi hukunci da littafin at-taura wal ahbaru da kuma manya-manyan malaman Yahudawa da Kiristocin. Sai Allah ce bi mastuhfizu min kitabillah da abin da aka damƙa musu na wajabta musu kiyaye littafin Allah ga barin gurɓacewa. Wa kanu alaihi shuhada ko sun kasance su ɗin masu ba da shaida ne akan haka. Allah ta'ala ce fala takhshawun nasa don haka ku muminai kada ku tsoraci mutane wajen tsayar da hukuncin Allah jama'a mun gane wannan eh fala takhshawun nasa kada ku tsoraci mutane Allah yake wakhshawni ku yi me ku tsorace ni eh ka ku ji tsoron waɗannan mutane ni zai kamata ku ji tsoro wala tashru bi ayati samanan qalila sannan kada ku sayar da ayoyina samanin ƙalila da wani ɗan abin da za a ba ku ɗan kaɗan ya zama kun canza littafin Allah da abin da ba shi ba ne. Ina fata an gano na jama'a. Ma'ana dai, ana ce mana kada mu bi waɗannan Yahudawa waɗanda suke cike da jahilci da bin son zuciya da duk abin da suke yi kuma kada mu tsorace su. Amma Allah shi ku tsorace ni ni. Sannan ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا kada ku sayar da ayoyina ma'ana kada ku canza wani hukuncin Allah saboda wani ɗan abin duniya da za a baku wanda ba zai kashe muku ishin ruwa ba ballata na yunwa kuma galibi haka ne duk idan ka ana maganan ba da kuɗi ko rashawa an yi ne an yi ba daidai ba amma in dai magana daidai ake yi to ba magana a karɓi wani abu kuma ai ko kuwa to sai dai Allah ya ba mu labari a cikin Qur'ani mai girma cewa dama akwai mutanen da ke sayar da shari'a a ba su bata akwai mutanen da ke sayar da rayuwarsu ta lahira a ba su jin daɗin rayuwar duniya ko akwai mutanen da suke sayar da me shari'a a ba su bata suke sayar da rahamar Allah a ba su mene azabar Allah Allah ce ula'ika allazina ishtarawu dhalalata bil huda sune waɗanda ke sayar da shiriya a ba su bata wal azaba bil maghfira suke bayar da gafaran Allah a ba su azabar Allah Allah ce fama asbarahum ala nar kai kayi mamakin irin haƙurin zaman gidan wuta da za su yi waɗannan mutane za su iya ba za su iya ba sai za a tirsasa musu isbiru aula islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ce ku shiga wutar ko ku yi haƙuri ko kada ma ku yi haƙuri ɗaya ne a kanku inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun kaɗai ana sakan ka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa dan haka Allah ta'ala ce fala takhshawun nasa wakhshawni ku tsor kada ku tsoraci mutane ku tsorace ni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila al-imam su'di yana cewa ma'anar wannan fataktumuna al-haqqa sai a wayi gari in kun tsorace wasu mutane sai ku ɓoye gaskiya wa tuzhiruna al-batila sai ku dinga bayyana barna li ajli mata'i dunya al-qalil saboda wani dan jin dadin rayuwar duniya dan kankani sai malam yace wa hadhihi al-afat kaga irin waɗannan matsalolin idza salima minha al-alim idan aka wayi gari malami ya kubuta daga waɗannan fa huwa min tawfiqihi wa sa'adatihi to yana daga cikin dacewa da ya samu da kuma alamun samun rabansa a wurin Allah bi an yakuna hammuhu al-ijtihad fil ilmi wa ta'lim ta yadda zai zama kullum kokarinsa ƙoƙari wajen neman ilimi da kuma karantar da wannan ilimin. Wa ya'lam anna Allah qad istahfazahu ma awda'ahu min al-ilmi wastashhadahu alayhi kuma ya sani cewa Allah ya bashi amana ta kiyaye wannan ilimin dole ya kiyaye ilimin kuma ya karanta wa mutane gaskiya ya nuna musu abin da yafi dacewa da su mun gane wannan wastashhalahu alaihi kuma Allah ya bashi shaida akan haka sannan malamin ya zama wa an yakuna khaifan min rabbih ya zama yana jin tsoron ubangijinsa wala yamna'uhu khawful wala yamna'uhu khawfun nasi wa khashyatuhum min alqiyam bima huwa lazimun lahu sannan tsoron mutane da jin tsoron saba musu baya hana shi wajen ya tsayar da abin da ya zama wajibi a kansa wa Allah yu'assiru dunya 'ala ad-din sannan idan malami yana son ya zama na Allah kada ya fifita duniya akan addininsa kama anna alamata shaqawati al-alim kamar yadda alama ta lalacewar malami da halakarsa da tabarbarewansa an yakuna mukhalladan lilbatala shi ne malami ya zama kullum a dawwame yake a cikin baɗala a cikin aikata ayyukan barna ko ba ka bane wani ya je ya nemo ilimin amma boka ne saboda ka yi saba wa Allah za a yara Qur'ani a yi duk abin da za a yi da shi ko ba a yi ana yi da yawa wani shi ke ba barayi sa'a wani shi ke ba karuwa sa'an sabon kasuwa ta customers aka ɗaure ma zina gindi ai muna gani ko ko ba a yi babu wanda ba a yi wani saboda tunanin abin da zai ɗan samu in alhaji ya mishi fatawa akan zakka ce alhaji ai ba komai aka ɗauki nan aka ba mu ai ba komai kawai zakkan ma ba sai an cire ba ai dama kaza da kaza sai ɗan shafanya haka shi in dai zai samu ba matsala ana samu ko ba a samu ko a canza hukuncin Allah kiri da buzu ana ji ana gani ga abin da Allah yake so ga abin da i umarni amma a kasa yin a kasa dagewa wajen bin wannan abin da Allah ta'ala yake so kaga wannan ya zama ya dawwama a cikin badala ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hujjoji daga alqur'ani din amma sai kaga malami ya bijire wannan ya kama hanyar bid'o'i ya kama bayanin fadalin wasu mutane waɗanda ba ma wanda ya san su sai kaga yana ƙoƙarin canza hukuncin Allah da hukuncin wani har ya nuna maka ma wani salatin da wani ya kawo ta fita manzon Allah falala wannan har ya nuna maka cewa ma ai kai ta faɗa kai ta zunuban kamala kawai zikiri kwaya ɗaya za a baka ba ta zunubi ne in kai duk abin da kai laifi Allah ya yafi akwai ma wanda zai za a ce maka ma yana bin Allah bashi wai saboda girman wannan zikirin shi bin Allah ma bashi yake yi sannu to duk waɗannan jama'a akwai su in kaga malami ya fara irin wannan to ya riga ya soka daga kan hanya kenan a tara mutane a ta faɗin ƙarerai a ta kawo wasu abubuwa da addinin musulunci ma bai san da su ba sai ce ghayar qa'imin ghayar qa'imin bima umira bih zaka ga malami ya kasa tsayuwa da abin da aka umarce shi da shi wala mabalun bima stuhfiza alaihi kuma baya damuwa da abin da aka bashi ya kare na addini qad ahmalahu wa adaa'ahu ya tozartar ya wulakantar da abin da aka bashi da littafin Allah qad ba'a ad-dina bid-dunya to wannan kaga ya sayar da addinin sa ya sayi me ya sayi duniya qad irtasha fi ahkamihi zaka ga yana yin rashawa wajen hukuncin sa ma'ana zai gaya wa mai mawadaci ko wani wanda zai wani abu wani hukuncin da ba shi ne a cikin littafin Allah ba dan shi ya dan samu wani abu mun gane wannan wa akhadha al-mala ala fatawihi sai kaga yana an san kuɗi akan fatawar da yake ba mutane wa lam yu'allim ibadallahi illa bi ujratin wa ja'ala sannan ba zai koyar da mutane ilimin ba har sai an sa mishi wani lada ko wani albashi da za a biya shi sai ma yake fa hada qad manna Allahu alaihi bi minnatin azima kaga wannan mai irin wannan Allah ya masa baiwa baiwa mai girma sai dai kafaraha ya yi ya butulce wannan ni'imar ta Allah wa dafa'a hazzan jasiman ya kuma bada wani irin lada wanda yake mai girma mahruman minhu ghayru shi kanshi ya haramta wa kansa da wani samu wannan alkhairi to sai malai ya addu'a yace fa nas'alullahumma ilman nafi'a yace ya Allah muna roƙonka ba mu ilimi mai amfani wa amalan mutaqabbala Allah ka ba mu aiki mai kyau wa an tarzuqana al'afwa wal afiya Allah ka azurta mu da samun lafiya da yafiya min kulli bala'in daga dukkanin wani bala'i zai same mu ya karim Allah kai ne wanda kake mai karamci jima mun gane wannan kenan kaga ba malaman yahuda kaɗai ake magana akan wannan ba hatta malaman da ke da tuciya da addinin musulunci ilimi amana ce dole in ka koyo ka koyar da mutane ya ma daɗi bai ma daɗi ba wannan hukuncin ya dace da abin da za ka amfana ko abin da ba za ka amfana ba kai dai aikinka kawai kai dai ɗan saƙo ne da ko aka baka kai mun wannan kayan wuri ka za ka sauke je ka sauke a nan kakka ce to ai shi wanda ya bin saƙon nan bai gane inda ya kamata a sauke kayan nan ba inda ya san matsalar saukewa a wurin da bai ce sauke a nan ba ina ruwanka naka ne to wannan shine kwatankwacin malami ma'abocin ilimi wanda ke karantar da mutane ainihin wato addini Allah ka tsare mana imanin mu Allah subhanahu wataala sai ce wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna masu irin waɗannan su ne kafirai kenan abin da ake cewa yin hukunci da abin da ba wanda Allah ya saukar ba yana daga cikin aikin da ke kai mutum zuwa ga kafirci aiki ne na kafirai mun gane wannan amma sai za mu zo mu ji a gaba zai iya zama kafirci ne wanda ke fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya idan mutum ya nuna halaccin yin haka amma zai iya zama kuma babban laifi ne amma ba zai fitar mutum da ba zai fitar da mutum daga addini ba an gane wannan ai sai dai ya zama yana cikin ayyukan kafirai waɗanda idan mutum yayi ya cancanci Allah ta'ala yi masa azaba akan wannan Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a kun ji to Allah subhanahu wata'ala yayi wannan bayani wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba فأولئك هم الكافرون ودنن سوني نن كافرين الله تعالى يجب الشيوى
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون
Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha kuma muka rubuta musu ma'ana muka wajabta musu a cikin littafin at-taura fiha a cikinta cewa annan nafsa bin nafsi duk wanda ya kashe wata rai to a bakin ransa wanda ya kashe rai shi ma za a kashe shi wal aina bil aini wanda ya tsiyayarwa da wani ido shi ma a tsiyaye da idansa, wal'amfa bil'amfi wanda ya yankewa wani hanci, shi ma a yanke mar hanci, wal'uzuna bil'uzuni duk wanda ya geɓarewa wani kunni, shi ma a geɓare kunninsa, wasinna bisinni wanda ya karya wani haƙori, shi ma a karya mar nasa haƙorin, waljiru haƙisas, amma raunuka kuma za a yi kisasi a kai ne a biyadiyya wa man tasaddaqa bihi amma duk wanda yayi sadaka da abin da aka yi mar bayan an mar wannan an yanke mar kunni ko an yanke ko an tsaga mar hanci ko an ji mar ciwo sai ce ya yafe fa huwa kaffaratullah wannan zai zama kankarin zunubi ne gare shi wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa'ula'ika humun zalimuna waɗannan su ne tatattun azzalimai. Wannan aya ta zo ta ne mana bayani dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen da Allah ya sauka a cikin mene, a cikin littafin attaura, cewa annan nafsa bin nafsi, wanda ya kashe rai a kashe shi. Ko? manzon Allah ya faɗa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalat jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai dai da ɗayan abubuwan nan guda uku an gani illa bi ihda thalat sai ce min as-sayyibu zani bazawari mazinaci wanda ya taɓa yin aure sai yi zina hukuncin shi ne a jefe shi sai shi wani nafsu bin nafs wanda kuma ya kashe wata rai shi ma a kashe shi an gane wannan ai kwarai da gaske sai na uku shi ne wa tariku lidinihi wanda ya ridda ya bar addininsa almufariqu lil jama'a wanda ya raba kan al'umma ya koma cikin al'umman arna ko kafirai to shi ma kai tsaye za a kashe shi to wannan ya nuna maka cewa ashe wannan hukuncin da ke littafin at-taura Allah ya tabbatar da shi a cikin mene alqur'ani mai girma kuma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ya ku wanda suka yi imani mun wajabta muku yin qisasi a cikin gawarwaki al-hurru bil hurri in ɗa ya kashe ɗa shi ma kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe ɗan unsa bawa shi ma kashe shi wal unsa bil unsa in mace ta kashe yar uwarta mace ita ma a kashe ta ina fata an gane wannan kaga kai tsaye alqur'ani ya mana wannan bayani to shine Allah ta'ala yake cewa wa katabna alaihim fiha kuma mun rubuta wa yahudawa a cikin littafin at-taura din cewa annan nafsa bin nafsi amma suna aiki da shi ƙasashen turawa za ka tadda galibi yana da wahala wani mutum ya wani abu sai ka ji an cewa an yi kamar hukuncin kisa saboda me sun canza hukuncin Allah kuma in ka je za su ce maka ai su kiristoci ne ko su yahudawa ne amma sun riga sun canza hukuncin Allah suna ganin wannan hukuncin fa na Allah bai dace da zamani ba kamar suna cewa shi ma Allah da ya sani ai a wannan zamanin ne to da ba wannan hukunci saukar ba dan mu ƴan zamani ne muna ganin wannan yayi tsauri da yawa yayi tsauri irin abin da ake yi kuma sun hana tsaye da hukuncin Allah kuma su ma su ne mana kutse wajen hana mu yin aiki da hukuncin Allah kasashen mu yanzu ka duba waɗanda aka yanke hukuncin kisa a Kano saboda zagi manzon Allah an turo musu lauyoyi da da da masu kare su masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗan human rights cewa wannan abin da aka yi ba a kyauta ba ba a kyauta ba ya za a yanke musu hukunci kisa kawai don sun zagi wani haka wani ma ya ce don an zagi wani eh to kaga wanda ya wannan hukuncin karan tsaye shi ma arni ne ko da ko yana yana cewa la ilaha illallah ko da yana sallah ko da yana azumi dan kokarin canza hukuncin wane ne wa man lam yahkum bima anzala Allah fa'ula'ika humul kafirun kana ganin ai hukuncin Allah nan bai yi daidai da zamani ba kana ganin a wannan zamanin ya fi cancantan a ce a yafi ko a ce a'a a je a bincika kwakwalwarsa kila ba shi da hankali ne ba ka ki cewa ba sai cewa ɗan bindiga ya kashe mutane guda kaza a wata makaranta amma an kai shi dai asibiti a bincika kwakwalwarsa a gani ko lafiyarsa lau kafaji ji a mun ba musulunci babu wannan sai dai a zura kawai dama yana da gadon hauka bayan shi lafiyar salau shikenan a ji a karanta mar aya kawai a fille mar kai jama'a sun huta kwarai kwarai Allah ka tsare mana imanin mu da haka jama'a kun ji annafs bin nafs wanda ya kashe wata rai a kashe shi to ya hukuncin zai zama idan mutum goma ko mutum bakwai suka taru suka kashe mutum ɗaya ai cewa aka yi annafsu bin nafsi rai a bakin rai rai ɗaya a bakin rai ɗaya to ya waɗancan su goma za kuma a kashe su aka rai ɗaya na? eh? sun yi tarayya wajen ransa to dalili ne yasa kenan dukkan suna da hannu kace kuma daga cikin sunar Allah akwai wannan samudawa da suka kashe tabuwa da wanda ya je kisan ai ba dukan su bane haka ne kamar da Allah ke cewa menene idin ba'atha ashqaha yayin da mafi rashin arziki a kabilar samudawa ya dauki ainihin wato mashi فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها manzon sai ce kai wannan taguwa Allah ne ku kiyaye ta kar ku cutar da ita Allah ce fanadau sahibahum kal dalili sai suka kira abokin aikin su fata'ata sai ya dauki mashi fa'aqara sai ya suke ta kaga da yadda su akai da haka Allah ya harkar da su gaba daya shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu an a zamanin sa an kama wasu mutane shida ko mutane goma sun kashe wani mutum daya yace duk aje a kashe su ka taba amirul mu'minin ya za a yi mutum daya akan rayukan mutane guda goma sai na Umar yace inda mutanen garin Sana'a babban birnin kasar Yaman za su yi tarayya akan kashe rai mutum mumini kwaya daya laqataltuhum jami'an da mutanen garin ranka ta kaf sai na kashe su saboda a baiwa ran mumini kariya kamar yadda muka yi bayani a baya ai kwarai inda za a ce sun yadda da haɗin bakinsu akan a kashe wani ran mutum ɗaya mumini to da za a iya kashe su ran katakaf tun daga na farkon sa na ƙarshen su me yasa saboda sun yi tarayya akan wannan barnar ina fata mun gane wannan Allah ka tsaye mana imaninmu za ka jama'a kun ji wal aina bil aini wanda ya huda idon wani ko ya tsiyayar masa da ido shi ma ya tsiyayar masa da ido wasu malaman suka ce a abin da za a yi irin hanyar da ya bi wajen tsiyayar idon wancan shi ma ka za a yi mara su suka ce a to aka ce akwai haka kuma za a samu hatsari a ciki kawai dai abin nufi a tsiyayar da wannan idan an gane wannan aiki don haka idan ya tsiyayar masa da idon dama shi sai ya tsayar da rashin hagu a shi ma idan dama za a tsayar eh dan malamai kace idan dama ya fi seti to da ka in ka rufe shi ka fi ka fi samun seti sosai wannan malamai ƙwararru suka faɗa akan na hagu da ka ba za ba za a tsayar da mutum idan dama shi wancan a ce a tsayar da nashi na me na hagu ba a'a sai dai shi ma a tsayar da idan dama To misali, da za a sami wani mutum kuma, ido ɗayansa yana gani, idan hagunsa lafiya lau yana gani, idan damansa ko yana gani hazo-hazo, amma idan wancan wanda ya tsaya ɗin kuma ido ne lafiyayye, ke zai idan an tashi na daman za a tsiyayar ko ko na hagun za a tsiyar mai lafiya. Babu shakka mai lafiyan za a tsiyayar. me yasa saboda shi ma wancan mai lafiya aka samu shine za a ce daidai amma da za a tsiyayar da wancan mai gani garara garara din to wannan ba masa adalci ba hukuncin bai zama an sami takafu'i wajen hukuncin ba ina fata mun gane wannan kwarai da gaske ah ai akwai tsautsayi na ganganci ko babu shi mutum zai je abu da gangar zai ce maka wallahi tsotsayi ne ba magana tsotsayi sai daga ce na kuskure to sai mu yadda ka ɗauki mutum ne akan mashin kuma tafiya ri kawai sai wani ya shigo muku ka faɗi wa ya kada shi sai ya bige dutse idan shi ya tsiyaye shi ya shigo muku hanyar kaga shi ya tsiyayar da wancan ido ba kai mashin din ba dan shi ya ja muku faɗuwa haka ne to kaga anan ba za a ce ai da gangar ya tsaya mai da ido ba don haka sai a yanka mishi diya na wannan idan sai ya biya misali sai a ce zai biya kaman tun da ido ne sai a ce zai biya kaman kuɗin rakuma guda ɗari sai a bashi kaman irin wata kaman wata miliyan miliyan talatin haka sai a ɗauka sai a bashi a ce an tsaya maka da ido to ga miliyan talatin ka yi haƙuri ce to shi na yafi ba komai ta samu ko eh musulunci kenan jama'a ba shi kuma ba shi hakuri mm to amma ana magana duk wanda ya wa dan uwansa jinaya da gangar ya dauki bulala ya shada mishi a ido sai da ya fashi to shi ma haka za a yi mar in kuma ana ganin a'a a garin shada mishi bulala zai izba da idansa guda biyu sai a ce kawai a'a to ba sai an yi bulalar ba yanzu a tsiyayar masa da idan kawai ya zama ya rasa idan shi ma na fata mun gane wannan saboda me kada a wuce iyaka dan Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan aka cuce ku to kuma ku rama cutar da gwargwadon abin da aka yi muku kada ku wuce iyaka haka nan wal udhuna bil udhuni wanda nam wal anfa bil anfi haka nan hanci da hanci wanda ya yanke wani hanci ba fa sai an yanke hancin gaba ɗaya ba kawai ya samu wuƙa ya tsaga marran hancinsa to shi ma idan an kama shi a ce to shikenan sai a duba daidai wurin sai a sa a sa a sa zare a auna shi ma sai a danne shi ƙarfi da yaji sai a tsaga wannan wurin shi ma shikenan wal anfa bil anfi in kuma ya cire ya cire shi gaba ɗaya ya rasa ne ba mai da an ɗinke ba to shikenan in an mai da an ɗinke saboda ka faɗi to shi ma sai a yanke mar sai a bashi da kayan sai je ka nemi ya ɗinki kwarai kwarai haka za a yi mun gane wannan ai sai wal uzuna bil uzuni wanda ya yanke kunnin wani a yanke mar kunni shi ma amma suka ce da za a zo yanke kunnin shi ma sai ya zama wannan kunnin yana ji amma wannan kunnin baya ji amma na wancan duka guda biyu su lafiya launi sai yanke mar guda ɗaya an tashi yanke wanne za a yanke na'am me jin suka ce to ai ba matsala dama ai asali ba jin bane aka salwantar masa da shi marfin kunni ne kawai ado ne ko ba haka bane saboda asalin sinadar da ke sa a ji magana yana ina ne injin yana cikin kunni ne saboda haka za a iya yanke wannan kunnin mara lafiyan ba komai eh da an kal tunda ai ba jin bane aka dauke mun gane wannan saboda ya zama an samu daidaito kenan kidan kaga shari'a daidai da hankali koko ba sabanin hankali ba in kaga hankali ya saba shari'a malamai kace hankali ne ba mai lafiya ba jama'a mun gane wannan wannan kenan dan haka wal udhuna bil udhuni ko kiran imam kisai wal udhnu bil udhni eh bil dhammi haka ya karanta su gaba daya wasinna bi sinni sannan kuma haƙori da haƙori wanda ya karya wani haƙori to shi ma sai a karya mar in wani abu ya samu ya gabza mar dutse shi ma sai a zuwa same shi ce buɗe bakinka ya buɗe sai a ɗauki dutse a gabza haƙorin kawai sai ya karye wasu malamai suka ce idan ya yi wannan abu bisa ganganci ne sai ya karya mar haƙori sai aka ga a yanzu idan aka ce za a yi mar irin wannan keke da keke zai haifar da matsala to sai a samu ta hanyar da za a bi wajen karya haƙorin ba tare da an yi ƙari akan abin da aka wancan ba mun gane wannan eh wannan akan haƙori kenan jama'a mun gane wannan ko wal juruha qisas su kuma rauni idan an yi wa mutum to qisasi za a yi kawai za a yi ma qisasi ne ka ji ma ciwo ga irin ciwon da ka ji mar to shikenan sai a qisasi sai ka biya ka biya diya saboda zai wahala a ce ga wani rauni a jikin mutum a ce an tashi jima wani rauni kuma an buge shi ya ji raunin ya zama iri ɗaya tunda abin a jikin nama yake ko dai wani ya fi zurfi ko wani ya kasa kai wannan zurfin mun gane wannan saka ce wal jiruha qisas amma in rauni aka yi wa wani to sai a qisasin girman wannan ciwon shi wancan sai ya biya diya na wannan ainihin wato abai wanda ya aikata jama'a ina fata mun gane wannan wal jiruha qisas suka ce amma raunuka idan an yi wa mutum rauni to sai ai qisasi akan wannan abin da ainihin wato akai duk da cewa akwai hadisin da ya tabbata cewa fil ainaini addiya idan mutum ya zuba da wani ido to shi ba za a zuba mai da ido ba me za a yi diya zai biya Ina fata mun gane wannan eh kamar yadda muka zancen ɗazu saboda haka yana da ainihin wato muhimmanci musan waɗannan hukunce-hukunce an gane wannan jama'a Allah maɗaukakin zake ya samu dace wasu malaman suka ce a ai shi ma haƙorin idan an zo kawai za a duba ne a gani in waɗannan na gaba ne wanda ke sa mutum ya samu wawulo ko to ba za a ce in an cire mutum wannan shi wancan an tashi a ce a cire a cire turmi ba a'a irin wanda aka kiran nan shi za a cire irin wanda ya karya wa dan uwansa irin wannan din za a karya shi ma ya ji inda daɗi kaga ke da musulunci ya zo da hukunce hukunce masu kyau kwarai da gaske don ya inganta rayuwar ɗan adam ya hana ainihin wato wanzuwar abin da ya shafi ainihin wato zalunci a tsakankanin mutane ina fata an gane wannan don haka shi ciwo ko rauni idan an yi to shi za a kisasi ne a duba a ga iyaka abin da ya masa ko kuma a ce to tun da haka ne yanzu ba za zuwa auna tsawon ciwon da zurfinsa sai a nemo likita a ce to gwada mana zurfin ciwon da aka jimar a gwada zurfin a gwada tsawon a gwada faɗin in an tashi ma sai a jimar irin wannan ciwon in bai kai ba sai a ce a ƙara tsagawa sai a ƙara tsagawa har sai an kai daidai level ɗin da ya ji wancan ina fatan gane wannan ƙwarai ƙwarai sai ya auna shi daidai haka malam malam sai da yake faɗa yace amma kaga abin da aka yi magana akan ciwo ga wanda aka ji wa ciwo yace to abin da za a yi za a duba haddan a ina ne ya iyakan yawan ciwon yake wa mawdi'an sannan a wani wuri ne wa tulan sai an duba tsawon wa ardan za a duba fadin wa umqan za a duba yanayin zurfin ciwon na fata an gane wannan har yake cewa wannan ya nuna maka cewa ashe shari'an waɗanda suka gabace mu mu ma shari'a ce gare mu kamar yadda alqur'ani ya zo da shi sai dai idan an yi umarni da wani abin da ba wannan ba ina fata an gane wannan amma sai Allah ya ce faman tasaddaqa bihi duk wanda yayi sadaka da wannan abin da aka yi masa an gane wannan ko dai rai ne yace ya yafi ko wata gaba ce yace ya yafi an gane fa huwa kaffaratul lah to wannan zai zama kaffara ce ga shi wanda aka yi wa wannan ainihin wato barna din ina fata an gane wannan saboda me dan adam idan ya yafa haƙƙinsa to Allah shi ma sai ya yafa nashi amma idan dan adam bai yafe ba Allah bai yin yafiya kenan wanda ya raunin in wanda aka waya ce ya yafe to ta yafu ba za a ce kuma a'a mu sai mun yi aikin ba kasan yan sanda a wani lokaci sai a ce to kuma saura aikin hukuma idan kai naka ne ka yafe saura aikin hukuma saura haƙƙin hukuma wa ya ce maka hukuma tana da wani haƙƙi ko kuwa wanda aka yi wa laifin ma a sama ya ce ya yafe shi ma shine fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilayhi bi ihsan an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ƙara maimaitawa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba fa ulaika humuz zalimuna waɗannan su ne azzalimai za mu zo mu ji fashin bakin Allah ya kai mu gobe a darasin mu insha Allah ta'ala bayan mun karanta aya ta gaba sai mu ji menene fashin baki game da cewa fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun a daidai wani gaba ne ake aji kowane hukunci akan wanda hukunci da hukunci da ba na Allah ba ba wai kawai da mutum ya hukunci da hukuncin da ba na Allah ba sai ya ce ai ya kafarta irin da suwa suke yi yan boko haram yan tawayi khawarij kenan an gani dan su a wurin su ma duk wanda ya aikata wani babban laifi to ya kafarta kuma dan wuta ne kuma dole sai Allah ya shigar da shi wuta kai alan kana karanta irin aqidin zaka sha mamaki dan adam da da karfin hali yake Allah ka tsare mana imanin mu abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala ka natar da mu da abinda kake so ka yarda da shi Allah ka jiyar da mu dadi na gabobin jikin mu ka tsare mu gaban sarwatar su ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka masu cikkuna Allah ta'ala ka soke su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa ƴaƴan da aka haifa mana albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira Allah kai mana albarka a kasuwancin mu kai mana albarka a cikin sana'o'in mu kai mana albarka a cikin ƴaƴayen mu kai mana albarka a cikin ilimin mu Allah ka hana mu ganin abin da ba ma so Allah wannan musiba da muke fama da ita a yankin mu na arewacin Najeriya Allah ka yaye mana ita ya Allah ka yayi mana ita ya Allah duk wanda suke hura wuta wannan musiba Allah ka kona su da wutarta ya Allah dukkanin masu hannu a cikin wannan ta'addanci Allah muna roƙonka mu'amalance su da abin da kake so ya Allah kai musu mu'amala kai musu azaba irin wacce ta dace da su da irin munin aikin su Allah ka tsare mu ka tsare mu daga cutar wasu ka tsare al'umma mu daga cutar wasu Allah muna roƙonka ka baiwa shugabanninmu tausayi da jin kai na yi mana adalci akan harkan shugabanci da jagoranci Allah ta'ala ka datar da mu akan abin da kake so ka yarda da shi ka ɗauki rayukan muna musulmai ka ɗauki rayukan mu da rayukan salihan bayi fi jannati wa nahar ala surrin mutaqabilin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته